الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
أعوذ بالله السميع العليم ونباجي من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما مثلا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna nau da wata ma? sha biyu ko? sha biyu ga watan da ula hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu ya mana gamdakatar da abin da shi ne daidai ya kuma nisanta da mu kuskure idan mun yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana babu shakka ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin nemasa da kaddarawar shi ya ba mu ikon zawa mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan markazi mai albarka darasinmu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul bakara wanda mun yi zo aya ta 28 ko yau insha Allah za mu tashi a aya ta 29 muna fata Allah datar da mu na'am huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نعم وبنجي تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء fasawahunna sab'a samawat wa bi kulli shay'in alim lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambata dalilai na ainihin halittunsa da abin da ido yake gani da kuma halittun da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda aya ne akan kudurarsa da iradarsa da kuma cewa shi kaɗai ya cancanta abota masa ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a shine sarkin da ya halitta dan ku abin da ke ban ƙasa gaba ɗaya idan muka kalli wannan ayar Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa duk abin da ka gani a bayan ƙasa na daga halittun Allah kowanne Allah ya halice shi ne domin ɗan adam ya amfani da shi a cire ta bana in ba ta yi ubangiji subhanahu wataala ya halitta dukkan halittu ne domin dan adam ya amfana da su kamar yadda Allah ya halitta dan adam da aljani akan manufa daya daya ita ce mi su kuma dan su bauta ma Allah yasa komai ka gani Allah ya halitta shi ne dan dan adam ya amfanu da wannan abin yasa ga akwai abu da yawa idan aka hana dan adam amfani da shi to sai ga kuma Allah ya dauki kayan shi akwai ababe da dama idan dan adam yana amfanuwa da shi sai ga ya yi albarka saboda abin da ɗan adam baya yawan amfani da shi idan muka dawo ta fuskar halittun da Allah ya halitta wa ɗan adam ɗan ya ci ya rayu ko ya yi amfani da su a kan waɗansu ɓangare daban-daban sai ga yawan amfanin da ake da su ya sanya a kullum su suke da yawa wanda kuma ɗan adam baya yawan amfani da su sai ga shi yake da ƙaramci gadi ta fuskar al'an'am dabbobin ni'ima yadda ake yanka shanu da raƙuma da tumaki da sauran irin abubuwan da ake yawan amfanuwa da su a kullum za a yanka adadi mai yawa amma kuma za ka taba ji an ce yau an nemi shanu ko raƙuma ko tumaki ko awaki na yankawa a rasa sai dai ba kudin da za a sai su sani an ta aihuwa nawa za ta aifa ɗaɗaya in ta aihi da yawa dai ta aihi biyu amma ba za ga aras shanun da za a yanka a yi amfani da su ba haka tinkiya haka akuya amma akwai waɗansu sashen dabbobin da ɗan adam ba yawa amfani da su in sun tashi za su yi aihuwa mai yawa amma kuma sai ga ba su da yawa ɗin ɗauki karnuka kariya ta tashi aihuwa sun tashi ɗanawa har goma sha kun ba inda za ka je ka tura a garin musulmi ana yanka karnuka amma in ka tashi ka ce kana so karnuka guda dubu kaga aiki ya same ka haka jakai tattara su masu ɗimbin yawa yana da wahala kwanaki shekarun baya tura suka yi kiyasi ma suka ce wai akan wata ƙungiya ta yaƙi da yanka jakuna saboda jakan za su ƙare yawa ma ake cin zakarin ba arna ba su suke cin kaya su ina robar su a gani wai har ƙungiya ake so a kafa mai yaƙi da yanka jakuna saboda kar su ƙare muna ba roba da yankansu amma abin da ake yankawa yau da kullum idan ka ji abatuwar mayanka ta birane idan aka maka adadin raƙumba da shanu da tumakin da ake yankewa kullum kai ka san wannan wata kudura ce ta Allah kawai kuma kullum karuwa suke ka je bakin farantuwar musamman ƙasar Nijar mai albarka na Najeriya kaga adadin shanu adadin raƙumba da tumaki da awakin da ake shiga da su makauciyar mu Najeriya haka in kaji iyaka da burkina da wanda ake shiga da su a cote d'ivoire da wanda ake shiga da su libya da algeria duk waɗannan ƙasashe ne wanda mu ƙasar mu ta nijar akan ɗaukan ababe na dabbobin ni'ima a kansu kullum ana shiga da su ɗari ruwa da dubunai amma har a kullum karuwa suke wala in kaje wani gudu aka nuna ma garke guda aka ci na mutum ɗaya ne sai ka yi mamaki ba dan kuma saboda mai albarkar da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin su saboda dan adam yana yawan amfanuwa da su shi yasa Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shi ne ubangijin da ya halitta muku abin da ke ban kasa gaba daya dan ku amfaru da shi amfaninku a wajen ubangiji shine ku bauta ma Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba sannan ya ce sun mastawa ila samai sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai daidaitu zuwa sama Allah madaukakin sarki yana ina yana sama wannan shine abinda dukkanin ahlus sunna wal jama'a na duniya suka yi tufaki akai amma in kaji mutum ya ce maka Allah yana ko ina to akwai matsalar aqida ita ce aƙidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wata baiwa yake so yanta baiwar sai ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yanta wannan baiwar tasa sai manzon Allah ya ce ka jarraba ta ya za mata jarrabawa nuktar da za a jarraba ta abubuwa ne guda biyu in ta ci jarrabawar za a ainihin yanta ta zama to mai inci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta man ana ware ne ne ta ce an ta muhammadun rasulullah kai annabi muhammadu ne kuma manzo na Allah sai ya ce wata tofa aina Allah aina Allah ya ta ce yana sama annabi sai ya ce wa wanda mutum ka yanta ta fa inna ha mu'mina yanta ta saboda mu'mina ce tana da imani ashe yana daga cikin cikar imani kai Allah yana ina Allah yana sama in ka bi tauhidin mai kawai to ka fara warwas ba ka jirama ba yace Allah yana ko ina yana sama yana kasa yana gusum yana arewa yana kudu yana a gani duk a gigita ka to imani da Allah yana sama yana daga cikin tabbatuwar imani amma in kace Allah yana ko ina to ka samu matsala a cikin imaninka da haka ubangiji subhanahu wataala ya daidaitu akan al'arshin shi sannan kuma yana sama sannan kuma shi Allah madaukakin sarki shi ya daidaita waɗannan sammai ɗin fasawahun na sama a samawat suka daidaitu sama ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai wanda kuma waɗansu malamai suka ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna sammaikin da a dunkule suke guri guda fafataka na huma sai aka rarraba su waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi daman sammai ba a liƙe suke guri guda ba fafataka na'uma da Allah yake nufi kenan sai aka bude kofofin albarka daga sama kofofin saukar ruwan sama da kofofin da iska za ta sauka amma Allah madaukakin sarki ya daidaito a sama kuma ya daidaita sammaikin shi guda bakwai ɗaya bayan ɗaya ba kuma manne suke da juna ba tsakanin kowace sama da kowace akwai tazara mai nisan gaske idan za a ce za ka yi tafiya ka yi tattaki tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu an ce za ka yi tafiyar wajen shekara ɗari biyar ne kafin ka wuce wannan tazara da ke tsakaninsu haka kuma kauri yake haka Allah ya daidaita su har guda bakwai a sama wa bi kulli shay'in alim ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kuma shi masani ne akan dukan komai dan haka Allah madaukakin sarki yace na'am وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم yanzu ubangiji subhanahu wataala sai yake ba mu labari akan ni'ima da ya ni'imtar annabi adam alayhi salam ko kuma ce ni'ima da ta shafi dan adam ma tun daga babanmu annabi adam alayhi salam ubangiji tabaraka wataala ya halarci samai ya kuma halarci kasai a wannan lokacin ya halarci aljanu da mala'iku amma babu wani ilimin da suke da shi na wani abin da ke cikin sama ko a ƙasa illa kawai ilimi na bautar Allah a wannan zamanin an ce iblis da ba shi a can ɗan lisu go? fasara iblis ke nan aljani ne wani jinsi ne daga cikin aljanu amma Allah maɗaukakin sarki sai ya ɗaukaka darajar shi har ya zama tare da mala'iku a watar waya ma an ce limami ne na mala'iku darajar da ya samu ta ilimi daga Allah maɗaukacin sarki har ya kasance yana tare da mala'iku kafaɗa da kafaɗa suna bautar Allah yanzu Allah maɗaukacin sarki sai ya so ya jarrabi mala'iku da ma shi shugaban na halakaku shi ne iblis Allah madaukakin sarki sai ya ba su labari akan wani abu da zai faru shine Allah yake baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari wa idh qala rabbuka lil malaika ka tuna lokacin da ubangijinka ya faɗi wa malaiku labari Allah yake bawa malaiku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa aban kasa zan sanya waɗansu halittu jinsi ne wanda ake ce da su dan adam zan halarci babansu adam kuma in yada su a bayan kasa saboda hikimar ubangiji tabaraka wata'ala kaga anan gurin ba neman uzinin su ake ba ba kuma shawara ake ba su ba labari ake ba su cewa za a yi wata halitta a ban kasa wannan halitta za ta zama to ce khalifan Allah a bayan kasa saboda darajarta da mukamin da take da shi saboda dan adam yana daraja yana da mukami a wajen ubangiji tabaraka wata'ala shi yasa ma duk abin da Allah ya horewa dan adam ba wata halitta da aka bai wannan abu shi yasa Allah ya ce ya halicci abin da ke doran kasa dan mu mu mutane kuma yace walaqad karramna bani adam walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya bamu labarin walaqad karramna bani adama Allah ya karba dan adam ya darajanta shi ya bashi mukamin da duk halittar duniya ba wanda take da shi dalili da wannan ma Allah ya ce mun horewa dan adam abin da zai yi tafiya a cikin sararin samaniya kina wa amalna fil barri wal bahr mun hore mushi abin da zai yi tafiya a ban kasa har a sararin samaniya da kuma abin da zai yi tafiya a cikin teku shi sa da kaga jirgin sama ya tashi waye direba aljani ko mala'ika ɗan adam ne fasinja fa ɗan adam ne da za ka an kawo da abu an sa wadda ba ɗan adam ba za a kai abin da wani guri don ɗan adam ya amfani da shi kawai ko da abinci ne ko da wani abu ne mai rai haka kuma idan kaga jirgin sama jirgin ƙasa ba to yana tafiya waye direba shi ɗan adam ne ko aljanu ne kai ka shiga jirgin ruwa kaga aljanu suke tuka za ka shiga ai ba za ka shiga ba ba ka samu nutsuwa ba kuma wani mala'ikan da zai tuka jirgin sai dan adam saboda shi Allah ya horewa abun hawa fil barri wal bahr Allah ya ce kuma muka arzuta dan adam na tsayiba da ababen jin daɗi na more rayuwa duk yadda kake son dabba da ka sayo ta da kuɗi mai tsada za ka yi mata ɗaki a gidan mafi daraja a cikin dabbobin da muke samu amfani da su madauki doki shi ne dai sai ma wanda yake da hali zai sai shigo ana mai daki ana so mai sange saboda maganin sauro ruwa fa ruwa zai buge shi rana ta buge shi idan aka ce ka sayo doki sai mai kaje kana cikin bargo mi za ka yi da shi kace doki ne so a gidana don gina hukumar sauyi sai a ce ka samu mi ka samu taɓuwar hankali ha kuma duk yadda yake da daraja ko miliyan nawa aka sayo shi me za a kama ya ci ciyawa ciyawa me abin more a ciyawa ka gani ba hore mishi a tsayibat ababen more rayuwa ba shi da shi amma ka kai za ka yi ɗakin da za ka sa mai ac lokacin zahiya ba ka sanyi ka sa mai shofar ko shafa'o a lokacin sanyi a kunna ya ba da ɗumi abincinka sai an tankaɗe an rauraye sai an nike shi sai ya komi ne gashi nan ɗan adam Allah ya hore mai abubuwa da jin daɗi shi ne Allah ce mun arzata ɗan adam da a tsayibat ababen jin daɗi na bawon rayuwa duk wannan ba don kuma don ka bauta ma Allah ne ka samu nutsuwa cewa wanda maka wannan ya kamata ka mishi ne ka darjanta shi ka ba shi haƙƙin da yake bukata kai ma a gurinka awa da ya maka goma ta arziki ko sha ta arziki yake cewa kai ma sai ka yi ƙoƙari ka yi ne ka yi abin da ya ci ga shi abu a fili Allah ya arzuta ɗan adam da wannan ya ce kuma mun fifita ɗan adam alaka tsirin a kan mafi yawan mimman halakana ta fadila daga abin da muka halitta fifiko wanda yake ba na wasa ba da za ka mala'ika a cikin aljanna ya je ya mi ya je don ya gaishe ka ne domin akwai inda Allah ce mala'iku za su shiga والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ميزاسي.
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ashe da zaka ga mala'ika aljanna ya je ne kawai dan ya gaishe ka kai da adam ya ce salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙuri da kuka yi kuka yi ibada haƙuri akan tauhidi haƙuri akan sunna da barin bid'a haƙurin barin haram zuwa ga halal salamun amincin Allah ya je kawai dan ya gaishe ka ne kai da aljanna te madalla da wannan gida na daraja haka da zaka ga mala'ika a wuta ya je dan ya yi dan ya azabtar da dan mutane kawai ya bai dukan tsiya wallahi ya jira don ya azabtar da shi saboda haka Allah ya halitti duk abin da ka gani a duniya na more rayuwa dan dan adam kuma ya fifita shi akan da yawa daga cikin halittun da Allah ya yi duk wannan Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam sha bakwai ta arziki in ji malam bahaushe ko sha tara dan dai yaga Allah ya cancanci abota mai shi kadai bai kamata a yi shirka da shi ba ta yanzu wannan darajar dan adam yake da su mala'iku ba sani ba sai Allah ya zo yake ba su labari inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya waɗansu a ban ƙasa wanda za su rika mai gurbin su zuwa gurbi idan wasu sun zo sun tafi sai wasu su zo su mai gurbin su idan wasu sun zo sun tafi sai wasu zo su yi shekaru 100 da suka wuce duk waɗanda suke yawa kan titi yanzu ban ce akwai su ba ko suna nan shekara 100 gaba baya wanda suke yawo a cikin garin nan an yasu ne sarakunan wancan lokacin suna saraka yazo malaman sai gabace mashi shekara ɗari yanzu ne malamai sojojin da ke rike da bindiga a wancan zamanin su ne sojojin yanzu ta ina wancan suka tafi ina suka je sun yi bulaguro ne sun tafi ina sun koma zuwa ga Allah su wa suka maye gurbinsu a yanzu mu ne ba ma kaga ai ba sai ya gaya maka gaban magun za a zo wani lokacin kenan nan dubba mu wallahi dubba mu shekara 100 da za ta zo a gaba har wanda aka haifa a yau daidai ku za ga in akwai su ai ka san yau aka haifi da yawa ko to har su in ka nemi ina yaran da aka haifa ran 12 ga watan jimadar ula ko shekara 1444 wadda ta yi daidai da demil menene banzai wata da nawa da ka ce a tattaro maka su sai ga ka wallahi yan kaɗan za a samu ina suke da na bayansu duk sun sa kai kenan ɗabi'a ɗan adam kenan yadda Allah ya faɗa ne kenan khalifa ɗin kenan Allah ya ce zai yi halittar waɗansu masu su zo wasu su maye gurbin su wasu zo haka nan ne tunda Allah ya halitta duniya haka ake ta yi kenan ya kamata mu shirya ko ya kana ɗarin ba ta da wuya ba yanzu idan ka shiga cikin garin nan ko garin da kake ka je ka nemi duk ginin da ya kai shekara hamsin ka ce ina mai gidan wanda ya zo ya filankin ya tsara ya ce a mishi wannan gidan wallahi in ba sa ba za a ce maka bayana ina metro masonkin da ya ginin in ba sa ba shi ma ya sa kai ina laborerin su ma sun tahi ina architect da ya zana shi ma ya tahi ina injiniya da ya si birkin ginin shi ma duk ina suka je ashe gine-ginen da muke cikinsu yanzu in ka zo da shekara hamsin wallahi sai yan kaɗan ɗari mata yawa duk dai wanda a ji hushe wanda kudi ya sa a yi ginin in ba sa a da shekara hamsin akwai wahala ka same shi akwai wuya wallahi akwai wuya za ka tana gidan wani an yi ta juye-juye wani ya gada ya sai da shi wani ya sa kai wani ya haka ne ba ke tafiya ba wannan shi ne ɗan adamkin da Allah ya ce wa mala'iku zai halitta masu maye junansu zuwa juna wannan su zo su yi abinda suka yi su tafi wayancan su zo su yi abinda suka yi su tafi tilka ummatin kadkara laha ma kasabat wala kuma kasabat duk abinda ka ji an faɗa wata al'umma ce wanda ta zo ta shure ta aikata abinda ta aikata yana nan yana jira za ta girbi kayanta kuma abinda kuke aikata ku ne yanzu da kuke raye yana nan za ku girbi kayanku da haka Allah madaukakin sarki ce ba za a tabbe ku abin da suka aikata za a tabbe ku abin da kuka yi mi abin da kuka aikata shine ma'ana zan sanya waɗansu a ban ƙasa masu maye gurbin juna to su sai suka yi ta gunaguni suke ganin to yanzu a ce za a halittu waɗansu halittu a sa a ban ƙasa kila masu zamanto masu ɓanna masu kashe-kashe da yage-yage mu kuma gashi duk wannan abin ba ruwanmu da shi sai ibada har suka fito suke bayyana ƙalo suka ce a ta ji alufi ya rob yanzu wannan ƙasa taka da ka halitta mai tsarki ba taɓa saɓar Allah ba a kanta ba taɓa zina ba ba taɓa shan giya ba ba taɓa luwaɗi ba ko maɗugo abinda ake so a tabbatar da shi a tsarin duniya yanzu har ma ake tilasta a ƙasashe su yarda da wannan tsarin duk ƙasar da ba ta yarda da tsarin auren jinsi ba to ana ganin ba su cancanta ba a taimake ta ba yau abinda tura suke so tabbatar da kenan irin ɓanna a bankasa ƙasar a wancan lokacin duk wannan ɓannar babu ita saboda haka ya za a halicci waɗanda za su aikata wannan ɓannar a ta ji alufiya mai yi fitar fiya ya rab za ka sanya a banka sannan masu yin ɓanna a kanta yanzu ta irin ɓanna ce bayi wallahi duk ɓanna da kasan an yi a da an halakar da mutane yanzu muna nan muna yin ta har mun kara wani ta ta wuce ma gaskiya ne ta wuce zamanin annabi sha'abu saboda me aka halaka su kacari ta yahudu aka musu ruwan wuta kurmus a gani tauye mudu ya musu wa'azi suka ce kai kai ba baka yi saka ka hana ma'aikata abinda muka sa dukiyar ba wannan wa'azin naka bayyasawa ka hana mu abinda muka ga dama au an nafa ala fi amwalina ma nasha mu yi abinda muka ga dama da dukiyar ba kai ka ba mu jari ba yanzu he tarihin Allah ya bada su saboda wannan kace yanzu muna yi ko ba mai tauye mudu yanzu kai ake shi idan aka sayo shinkafa a kona abu mai tsiri da ake takawa sai a yi ta rage ta sai ga a rubuta hamsin a jikin bahu da zaka je ka auna kilo arba'in da biyar ne idan yar kilo ashirin da biyar ce ya zo a sake bahu a rarrage kilo biyu biyu a kowane bahu kaga aka yi bahu goma an samu kilo nawa an samu kilo ashirin an kusa da guda saboda karfin tsiya ne su ake ce an saba ma Allah ta kowane bangare ana tauye mudu za ka samu mutanen annabi lut saboda luwaɗe da maɗugo ne aka halakar da su to mu yanzu mun wuce su saboda su kansu sun san abin da suke a wata lokacin banna ne har ma cikin maganganun da suke wa annabin Allah raddi ta suka yi shi ludin innahum unasin yatatahharun shi da jama'a shi mutane masu san a tsarkaka kenan sun san su mene ne su datti ne abin da suke ba tsarki bane ba amma mu yanzu mi abin da ake kokari ma a tabbatar da wannan bannar a matsayin aure ya halitta namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma a kasashen musulmi ake so a tabbatar da wannan har da kasar Niger ana so a tabbatar da wannan yadda muna fatan Allah madaukakin sarki ya karya duk masu taimaka akan irin waɗannan hanyar duk inda suke ko musulmi ne yake so ya taimaka akan yada barna ta fasadi to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya san yanda ya dace Allah ya mana maganin su amma akwai kungiyoyi da dama waɗanda su aikin su ma taimako akan wannan hanyar suna nan suna zuba dukiya ana kafa kungiyoyi da matan aure da wanda ba na aure ba a karanta da su yadda ake madugo gidaje suna nan kuma wanda ake yi sai a zo matan aure a maki kamfe a gida a ce ke mijin kina na yayi bulaguro watan shi nawa wata kaza ki zo a kai ke da zaki rika samun biyan bukatar ki ba sai ke dauke ciki ba tare da yalwar ki mace akwai da aikin su kenan kuma akwai su a nan garin akwai su a ko'ina akwai wani mutum da ya ce mini ya shiga cikin wata ƙungiya ko wanje mai yaƙi da sida ta daga cikin anketkin da za su yi za su je gurin direbobi za su je gurin ɗan gidan kaso kasan direbobi su ne wanda suke musamman babbar mota za su yi bulaguro su daɗe ko ba tare da iyalinsu ba za su je gurin ‘yan gidan kaso za su je gurin mata ba su zaman kansu ake tako? ai kuskure ma ake ba cewa karuwa yanzu yana ce masu zaman kansu masu zaman kansu eh wa an gyara ne saman Allah ne ake wa kawa an ce karuwa kamar an rena su kamar an walakanta su ta wace wallahi ya yi mamaki bai taba sanin har akwai ƙungiyoyi masu ƙarfi na luwaɗi a cikin ƙasar da ba sai da shiga wani akin akwai mutane iri-iri da yawa wanda suka sha haɗuwa da su su kawai kusa ne akan waɗannan ƙungiyoyi kaga sai dai mutum fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wayanda suke aikata wancan aiki a wancan lokacin su kansu sun san bannaci har ma annabin da ke musu wa'azi suka ce shi annabin da mutanensa innahum unasun yatatahharun mutane ba su tsarki su kuma tsarkin suke so ba amma Allah da ya ga dama sai ya musu juyin waidan faja'alna alaiha safilaha aka sanya garin saman garin ya zama shine kasa mala'ika aka sa ya zo buga fuka-fukin shi ya kakkabe gari irin yadda mai wanda take yi in kaje gurin mai toya masa za ka ta samar da abu tana ɗan kiraratowa ko ta ko ta ɗaga ta taimi to haka aka musu ne juyin waina فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها مهم.
وأمطرنا عليها حجارة من shi ne Allah ta baraka wata ala ce lokacin da muka so muka zo da al'amuranmu mai al'amuran Allah azaba ja'alna aliha safila sai muka sa garin saman shi ya zama shine kasa daga sa aka yi an ce sai da aka dangana su daga sama su ga su ga sama ta daya gag ko motsi ba su ji ba daga can kuma aka juya su ka san kafin aka haka sama ai an shiga bala'i ko aka biyo bayan su kuma da wani dami hijaratu min sijin wani irin ruwan duwatsu narkakken dutse wani bamu ne na musamman da Allah ya kera shi kuma har tashin alkiyama suna nan ana kasa da su ana dindana musu azaba wai ko kasa abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da yake aiki irin nasu a yanzu ran da mala'ika ya zo ya karɓi rayuwar shi irin azabar da suke sha waccan shi ma tun daga nan zai washe ta tashin kiyama ko da cikin al'umma manzo Allah yake kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama inda kana cikin yan luwadi ko yan madugo ana tashi mai wakon ka ganka tare da al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ganka tare da wancan mutanen zamanin annabi nuhu a cikin gungunsu mutum zai tashi kaga irin wannan abin suka yi waɗansu bautar gunki suka yi aka halaka da su laifuka duk waɗanda ake yi a da a halaka al'umma yanzu mun tattara muna yi kuma allah ya kyale mu allah ya kyale mu fashi da makami a tare mutane a musu ta'addanci dina daga cikin ayyukan waɗansu mutane da aka halaka su- da su saboda irin wannan aiki amma mu yanzu ya ka gani sai da Allah sauke da dukiya ake karba yanzu a tare mutane a ɗauke su su ne kadara da kana jin tsoro a tare ka a kai ma dukiya eh yanzu kai da za a ɗauka a ji a yi ciniki a ce miliyan kaza kuma sai an ka kaga wannan ba karamin masifa bane kuma kila ka samu mai yin wannan fa yana kalmar shahada kuma yana tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila ba haya karanta alqur'ani to ko me ba yake karanta a cikin alqur'ani ba gane ba ka zama kana irin wannan zalunci kana karanta alqur'ani shi yasa kace rubu ma ya karanta alqur'an alqur'ani ya la'anhu diya za ka samu suna karanta alqur'ani kuma qur'ani na tsine musu albarka saboda sun sha bambam sun yi baran-baran da umarnin da ke cikin shi da hali Allah ya kyauta ƙarshen mu to ubangiji ta'ala yace he ga malaiku suna ta ataja alu fiya man yafsidu fiya ya rab zaka sanya aban kasa masu banna sai ka saba maka nau'in sabo kala daban-daban kamar yadda muke cike yanzu kai ka ce sun gamu wayasbiku dima ka sanya a doran kasa masu zubar da jini a tarihin duniya ba a taba masu zubar da jini suna jin daɗin zubar da shi ba kamar yanzu a da za a ga tsakanin masu zub da jini da wanda ake kila wannan saboda arnanci ne yake kashe wancan ko yake zub da jinin shi saboda shi musulmi ne kila wannan saboda musulmi ne na kashe amma za ka samu mutum yana yanka mutum da wuka jini na kwarara shi wanda ake yanka yana la ilaha illallah shi kuma mai yanka ne ya ce Allahu akbar ba a samu irin wannan tarihin a tarihin duniya ba na da za a ga mutum ya kashe mutum ne saboda tsabar kafircin da ke cikin rashi alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi fi sabilit tagut ko kuma suna fada ne saboda yana so ya fanso wani jinin dan uwan shi da aka kashe mishi yakin jahiliya ko qatilu makatul to yanzu kai ba kashe kowa ba baka zaki kowa ba baka saci kowa ba a kama ka a ce a kwantar da mutum irin na rago ana yanka shi yana la ilaha illallah wai shi mai yanka shi kuma yana Allahu akbar wai jihadi yake wani irin jihadi ne wannan wata irin banna ta kai wannan a rika zub da jini yana kurara ana dariya ana kafara ana jin dadi kuma jinin musulmi inda ba na wanda ba musulmin bane to kai kasan dai wani ba musulmi ne ke wani ba an ari sunan musulunci ne dan a bata musulunci suna a da abinda za ka yi a cikin musulmi su samu nutsuwa shi ne ka ambaci Allah ko ka ce la'ila illallah ko ka ce Allahu akabar ko wuta ta tashi idan an kasa kashe ta kowa ya zo ya rika yin kabara za ka wuta ta lusa amma yanzu idan kana so ka farkita mutane je kai kabara da gari da gari Allah musamman ma kasashen turawa ka bari mutane sun sake ka buga kafara ya za ka yi bisa da zalibi da badala kaga wannan wani makirci ne na makiya aka canza abin da yake da kyau aka mai da shi muni abin da zai baka kwancin hankali da nutsuwa idan aka ji za a yaki gari manzana su ne ce a saurara a bayan gari idan aji lokacin sallah yayi sun yi kabbara me kabbara ba Allahu akbar ba Allahu akbar Allah me manzo Allah ya ci a kiyaye a bar su ko kala yake su to yanzu wai kabbara ce ma abin jin tsoro ana ganin wanda ya ambace ta ma dan ta'adda ne duniyar yanzu kenan illa man rahimallah to kaga mala'iku da suka ce ya za a sanya abin kasa masu banna wa yasfiku dima har suna zubar da jina ne kamar yanzu kenan wadana nusabbi bi hamdika ya Allah mu kuma gaba ba mu da wani aiki illa muna tasbihi muna godiya gare ka wani kadisu laka kuma muna tsarkake ka qala sai Allah madaukakin sarki yace mi inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba akwai hikimar da Allah yayi a cikin halittar dan adam eh saboda shine motarkin duniya idan kaga wani abu ya ji dadi sakamakon dan adam ne duniya takan shiga cikin halin kakaraka idan dan adam lalace mu dauki zamanin annabi nuhu alayhi salam an halakar da duniya ko ba halakar da ita ba an halakar da duniya ko sai an tsararru mutane suke saura kuma dukkan halittun da suke cikin duniya kawai annabi nuhu an bashi zabi ne aka ce fasluku fiha min kulli zawjayn isnayn kowane irin halitta dauki namiji da mace kawai ka sa a cikin bato din ka sauran gaba ɗaya mi wa halaka illa man sabaka alaihi alqawl duk Allah ya halakar da komi da kowa da kowa saboda dan adam ya lalace aka halaka da duniya to ko yanzu idan dan adam ya lalace to duniya gaba ɗaya ta shiga uku ba abin da zai ji dadi a duniya yanzu shi dan adam kin bai ji dadi ba hankalin shi bai kwanta ba balantana wata halitta kasashen da suke ganin masu sun tsere sa suna tattalin arziki sun tsara makamai mai lizzami sun ce kowa haramun ne yayi kasa guda biyar masu kujerar na kyakya ta gomi ne to su ma kasa hankalinsu ya kwanta su ma hankalinsu bai kwanta ba su ma hankalinsu bai kwanta ba kullum sun kasa samun yadda za su yi su zauna lahiya kowa bai rada kowa ba kwanaki gaba ɗaya ma cikinsu ya ɗori ruwa saboda mi saboda sun taɓa na rasha suna jin tsoron kai ya sako bala'i a cikin shekarun baya wani yaro matashi na kore ta ina ne ake cewa ya tada musu hankali abinda suke cakala ya kawai su ga yana ta gwadawa hidar su hutu su ce wannan abin ya saba ka'ida wani lokaci aka ce za a same takunkumi ya ce a yi zaman sa takunkumi ma a gani zaman da ba su yi kenan matsorata ba wai a same ce a yi zaman mara za a san a gani suna jin tsoro ya yi saka masu ɗaya kenan ba a iya samun zama lahiya sai an bi mai zama lahiya game da wani malami yake cewa a tsara tsarin mai tsaro sai ya kiyaye ku daga tsoro ko idan kuka ki tsare tsare mai tsaro to sai ya je wa muku tsoro kuma ba za ku tsira ba mai tsaro shine Allah da za a kiyaye tsarin shi to sai ya tsare al'umma gaba daya amma idan aka yi fatali da tsarin mai tsaro to sai ya je wa muku mi tsoro kuma za a samu zama lafiya ba tsarki ya tabbata ga Allah ta shine Allah madaukakin sarki ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba sai Allah madaukakin sarki ya gwada musu bi wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنت باي الله يباس labari kamar ya basu uzurin su yi tambaya ne yaya ne wannan khalifar da zaka daura a banka sa kaga halin su yake kaga suke Allah ya ba su labarin dan adam da irin yanda halayen shi da irin zaman da zai yi to shine abin ya daure musu kai a taji alfiya mai musu rufiya to kuma ka sanya waɗannan su zaman to a banka sa wanda za su yi barna bayan Allah ya ba su ai da su ba su sani ba ko ai ba su za su yi barna ba amma sai aka ba su labari aka sanar da su to sune abin ya ba su mamaki suka yi wannan tambayar ya za ka sanya masu barna a banka sa kuma su yi ta zubar da jini gashi mu kuma na sabibi hamdika wa laqad sulak ina muna maka tasbihi muna tsarkake ka su kuma sabanin haka yace akwai abin da na sani wanda ba ku sani ba na daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya so ya nuna musu halittar dan adam akwai hikima a ciki sai ya halitta annabi adam da ya halitta shi sai ya ba shi ilimi na komi da komi ya bujiro da duk abubuwan da Allah ya halitta dan dan adam ya amfana da shi har aljinin ma ya gaya masa komai su da ba san koyi ba ba san su ce wannan masallaci ne ba in sun yi ba masallatai ko wannan fanka ce inda yawa ce a ce fankoki wannan yana ne ake zamai fitila a ce fitulu duk ba su san wannan ba ɗaya ma ba su ne balantana su yi jami'in su shi gaba ɗaya sai aka koyar da shi shi ne wa allama adam al'asama allah sai ilmanta adabi adam sunayen ababe su kuma abinda suka san sunan shi sun ma'arazahun alal mala'ika sai allah ya bijiro da dukkan abubuwa ga mala'iku aka zo aka ajiye su a gurinsu faƙala sai allah ce musu an bi uni biya sama ya haƙula yanzu ku gaya mana sunan waɗannan ababen suka yi tsaye busani ba ya busani ba ba abin da suka san sunan shi ku ba da labari an bi uni biya sama ya haƙula ku ba da labarin sunayen waɗannan in kun kasance masu gaskiya akan abin da kuke cewa bai kamata in yi ba ƙaru gaba ɗayan suka ce subhanaka tsarkiya tabbata gare ka ya Allah sun sallama ai la ilma lana ya rabb ba mu da ilimin komai illa ma alamtana face abin da ka sanar da mu iyahu kadai shi ba abin da ka koya mana illa ma bauta maka ba su san komai ba sai bautar Allah sai innaka antal alim Allah kai ne wanda kake masani alhakimin wanda kake da hikima kake dora abu inda ya dace duk wanda ya nemi ya canza shi to ya bata yanzu annabi adam shi an bashi sanin komi sai aka tambaye to ya adam qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وبنجي تعالى يتي يا آدم أبيه بأسمائهم كبس لبارن سنة ودن أبابا shi Allah ya koya mai yasani da ya tashi kawai sai cikin wadda basu labari ce to wannan ne salula ce ko wannan qur'ani ne yanzu biya da ce qur'anai wannan hula ce inda da ce mi huluna ko huloli ko wannan riga ce idan da yawa ce riguna komai ya taba su labari yanzu za a faɗa ba ɗaya da za a faɗa shi da yawa su ko ba sani ba Allah madaukakin sarki ya gwada musu hikimarsu yanzu aka halicce shi amma komai ya sani su ko sun yi shekaru dubunnai bila adadi ba abin da suka sani kaga dole su sallama ko dole su sallama amma ga masu sallamawa saboda ogon halakar ko shi ke sallamawa yi an biyu biya su ma'i lokacin da annabi adam ya zana musu sunayen abubuwa kaf komai sai da yamda ya koya musu ga yadda sunan shi yake in shi daya in su da yawa ko in biyu ne ga yadda za a faɗa wannan takalmi ne idan da yawa ne a ce takalma ko wannan tabarma ce idan da yawa ce a ce tabarmi diya ta ba su labari dalla-dalla kuma labarin da bai bukatar tambaya da ya faɗi haka ne falama yayin da annabi adam an ba wa biya su ma'ihim ya ba su labarin sunayen ababa da su sun kasa faɗin ko ɗaya ƙara sai allah ce alama ƙullakun da ban faɗi muku ba inni a alamu gaibon samawa ta ni ne mafi sanin abin da yake gaibo ne a cikin samai da kasai wa alam ma tabuduna wa ma kuntum taktumun aini na san abin da kuke bayyanawa na maganganun da kuke faɗa a ta ja'alu fiya man ya fito da fiya wasu bukun dima da ma abin da kuka ɓoye ba ku faɗa ba Allah ta yi na sani ni ne mafi sani wa a'alamu mafi sani ba masani ba mafi sanin ma tubuduna abin da kuka bayyana shi da wanda ma ba ku bayyana ba Allah shi ne ya fi sanin abin da ka faɗa a bakinka ya kuma fi sanin abin da baka faɗa ba ka ɓoye shi a cikin zuciyarka Allah ya tashi kuma sai ya baka labari sai Allah madaukakin sarki yace wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba na'am illa iblisa aba wastakbara wa kana minal الكافرين to a wannan lokacin fa annabi adam an nuna wa su mala'iku matsayinsa cewa ya fi su da mi ya fi su da ilimi akwai bukatar su ainihin ba shi kima da daraja kamar yadda duk mutumin da ya fi ka ilimi to dole ka sun kuya mai misali muta'allim ya ce ka yi haƙuri da rashin lafiyar ka in jafatar tabibi ko idan ka waucewa ka ce kai ba ruwanka da wani masanin likita waye shi ma har za ka kaskanta da kai kamar ladabi to sai daga ka fara da rashin lafiya ka yi haƙuri ko kuma ka yi haƙuri da jahilcinka in jafotar ma'allami in ka ce ka yi malaman mai ba a ronka kai da wani malami haka za ka tana harafin da kana mai kana jahili saboda al'ilmi bai ta'alim shi ilimi ana samun shi ta hanyar koyo bayan da ake zuwa a kwaso shi ba dukiya bane balle ka je ka sato shi yasa shi ilimi babu kamar shi duk arzikin duniya nan ba wanda ba za ka iya zuwa lokaci guda ka sato ba me ya fi daraja a duniya ba zinariya ba kana yi zuwa ka kwaso su a wani guri ba ma sata ba ce allah da ya baka kudin nan lokaci guda ya gaje ka sato su a wani guri amma ilimi ha duk tsiyar barawa ba zai sato ilimi ko ka taba gani wani barawa ya zo ya sato ilimi ana ta shari'a wallahi bai isa ba bai satuwa shi yasa idan ka same shi sai ya rika tsaranka idan kuma dukiya ce in ka samu ta wani kaimi sai ka tsare ta wallahi ba za ka taba ji ana daji ba wani malami za mu ji mawajen mai faru je ne karatun nashi gaba da aka zo a kwashe Allah sarki ilimin gab zai taba yi wa saboda babu kamar shi ne shi yasa Allah ya bashi wannan tsara duk wani abu na duniya wallahi za a iya kwace shi in ka mallake shi za a iya kwace mashi za mu ji mawa wani jaje me yasa mu wallahi sabke shi akai daga sarauta mulkin ya kare ko da an yi magana ya a yi taɓi ko yanzu yana daga cikin shema masu taɓawa an samke shi ko ɗan sarautar gargajiya da gidan uban shi ne yanzu balle ma an yi taɓa 'yan siyasar nan yanzu yanzu aka sun samke shi wallahi kuma ba yadda zai za a cire raunin da kullum yana cikin gida mai doguwar katanga da katon rawani da doguwar kujera ko yanzu da gashi akan cici irin na kowa ba rawani ba doguwar katanga yana jin samu gida mai gajeren katanga saboda an samke shi daga mulkin an kwace amma wallahi ba wanda zai iya kwace karatun alarma ta izu biyu suka sace mishi barayi Allah sarki wallahi sai zama ko aya da bata sato ya haddace hadisi wajen dubu yanzu da aka leka da kila aka samu guda bakwai sun sace wallahi ba su yi sama dole a barka da kayanka yasa ali bin abi talib ce radiyallahu kasbul jabari fina lana ilmin wa jahalu malun fa innal mali yafna an qaribin fa innal ilmu yabqa la yazar sai na ali ce wallahi mun yarda da rabo da Allah ya kasa ya bamu yace mu Allah sai bamu ilimi jahilai sai ba su dukiya ita dukiyar karewa take nan da nan amma shi ilimi yana nan yana wanzuwa ne baya gushewa hal cikin kabarin ka in kai aiki da ilimi wallahi sai ya amfane ka aljanna ma in an je shiga za a ce amma da cin alqur'ani ka karanta qur'ani irin yadda kake karantawa a duniya kowace aya matattakala ce bakin tsawon eta jikinka makura inda tilawa ka ta kare ashe duk wanda ya mika tilawa inda ka je ka tsinkawa gidan shi kamar farin wata sai ka a wancan gidan na azaran mawane ne Allah gaba mu hadda alkur'ani da aiki da shi amma kaga ayoyin ka dan ka hada ce ai kai aljanna ma gidan naka ita ke a gidan aljanna babu gidan maza ne amma dai kasa kasa kake tunda baka da qur'ani shi fa da yana so komai a ce yana sama sama Allah ya taimake mu to yanzu Allah sai ya gaya mala'iku ya ba su umarni akan abin da suka gani da idansu na fifikon da Allah ya yi wa annabi adam a kasu na ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ce su girmama annabi adam girmamawa ta irin wancan lokacin idan za a girmama abu ana dukawa a gaishe shi da sujada amma Allah ya hada yin sujada ga kowa a wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah kina Allah ce wai zakuna lil malaika lokacin sai muka ce malaiku sujudu li adam yanzu ku gaida Annabi adam ku duka ku sujada kaga wanda zai to kaga ni Allah ba ya ce malaiku ma su yi sujada su gaida adam ya za a ce ba za a duka ba a kaka duka na'am Annabi ne ta kana duka shine ta kana duka sahabbai suka ce mun ga shugabanni ana dukawa ana gaida su mu maka ba mu damar mu rika duka muna gaida ka annabi ya ce a laukunta amara ahadan an yi sujudi ahadan da za a ce ni zan yi umarnin wani ya duka ya sujada ya gaida wani saboda girmamawa la'amartu imra'ata an tujudu li zawjiha da mace ce zan bai umarni ta je ta yi sujada ta duka ta gaida mijinta to amma ban bada ba girman darajar da za ta bada dama a duka a gaida mutum inda akwai wani wanda zan sa yi wannan dama ta da zan ce su rika duka suna gaida mazaje abdi ai inda an yi umarni ma da ka sha kallo yanzu da yawa ba su duka ba yau abin da aka ce sai ma dan karamin ai illa man rahimallah wallahi sai wanda Allah ya wa rahama daga cikin su saboda nauyin da ke kan mace namijinta inda akwai wani a duniya da za a ce yayi sujada saboda girmama wani to mata da za a ce su rika sujada suna gaida mazajensu amma yanzu wata matar ai he da shi yayi sujada ya isa ma Allah ya so yake Allah ya ce isjudu ku sujada ku gaida annabi Adam fa sajadu kun malaiku gaba ɗaya suka zube ƙasa gaisuwa irin ta ban girma ga annabi Adam alayhi salam illa iblis aba sai shi iblis yace a shi yaki gaban Allah yace shi ba zai yi ba wastakbara yayi girman kai fa kana minal kafirin dalili daga wannan tun daga ran nan ne ya zamanto daga cikin kafirai umarni ɗaya ne Allah ya ce yayi ya kiya yanzu ya zama arni to kai nawa Allah ya ce kai ba kai ba amma saboda falala kana nan dai a matsayin kira musulmi Allah yana so ka tuba a haka ma kuma tuba ya gagara kana to sai ya gaba dai sai yaushe sai mala'ika ya murkushe ka mutuwar nan yanzu da ba shawara take ba kamar kiran salula ne fa kawai da kira zaka je ya shigo maka baka shirya ba ko ko ka dauka ko ka kashe to shi mala'ika haka turbin zai zo ma kawai ko dole ne kuma ka je wallahi ba za ka ce a ban shirya ba dole ka je har Allah madaukakin sarki ya tambayi shi shedan tambaya irin ta mamaki ma aka an tasjuda iza amartu me ke hana kai sujuda lokacin da ni ne na bada umarni kai ma aka an tasjuda liman khalaqata bi yadai me ke hana kai sujuda ga abin da ni na halice shi da hannuna inji Allah ka yi girman kai ne ko kana daga cikin masu daga a aini na yi shi yaushe ma aka yi shi yasa yake jika gama tun dattija yawo ba daidai baka zo ka ce babu wani abin bakin ba Allah da manzo Allah ya take kuma da su yara wani zamani yaushe ma aka yi ka ba dan gidan wancan bane ba ni ne wani jinin aure diya uwa ta shi ba wai ba zai rabu saboda kai dan gidan wancan ne wai ba ya faɗo ba uban dan ya wala kai ce dan gidan wancan ne ko ni na kai gora ka aure uwar shi ba wai yanzu shine zai zo ga min gaskiya ka yi sama yau shi aka yi ka amma da a ce Allah ya maka arziki ka zo ka dunkule kudi yan goma goma guda goma kame kame zai ce a yau shi aka yi ka ka samu kudi ce ka ada yaran mutumin kirki ne zai Allah ya mushi albarka har sai ya ma addu'a zai yi amsar kudi a hannun yaro ba zai ce yau shi aka yi shi ba amma za a ga mai gaskiya abin da Allah ya ce ya ce yau shi aka yi ku mu malam wani ba bai ce ba kaza inda kuɗi ka kawo mishi mai yawa ba zai ce bai ya karɓa ba saboda sun zauna da alhaji wani ba bai bashi ba ko zai faɗa haka amma zai ce ya zauna da malam wani bai taɓa ji ya ce kaza ba ya ki amsar gaskiya amma idan an kame kuɗi ba zai iya cewa ba mun zauna da alhaji wani kun mai kuɗi ne bai taɓa bamu ba kai rike kayanka da faɗa haka sai a ce ya haukace ko sai a ce ya haukace yaushe wancan da kuna tsammanin yana da hankali wanda za a zo mishi da maganar Allah da manzon Allah ya ce yaushe aka aike ka ai shi ma shi da wancan kin da daya gara ma wancan Allah ya gara da mu yanzu Allah madaukakin sarki yake ba mu labari duk suke sujada illa iblis aba wastakbar iblis ne ya kiyaye girman kai ya zama daga cikin kafirai sai Allah madaukakin sarki yace wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Ubangiji ta lati wa kulla lokacin nan sai muka cewa annabi Adam ya ga dai abin da ya faru gaban shi shedan ya ce baya mai sujira ta ya Adam iskun anta wa zawjuka aljanna kai da matarka ku zo na aljanna ka sai dan mugu ne wallahi yanzu da dumuna aljanna wallahi da ba ruwanka da cefa ne ba za ka taba shiga matsala ba matsayaci shi ne hudun muke shan wahala a shi wallahi da za mu rayu ne a aljanna kuma mai zama mu aljanna saboda babu ma'adan adam da hawa an ce su yi zama su aljanna ina za a yi mu a can mana ka kola mutuwa ba a yi ba eh hole ya kawai amma kaga mugun na shi ne ya yi dubara sai da ciro mu daga cikin aljanna kuma sai da ga annabi adam aka ce kai yarda wallahi kuma mu ma sai da aka mana kashe ni to kakku yarda fa kamar yanda ya cire babanku daga aljanna kuma kakku yarda haka Allah ya faɗa wa mu Allah ya ce ya adam uskun anta kai adam ka zauna kai wa zaujika da kuma matarka hawa a cikin aljanna wa kula minha ku ci a cikin aljanna ragadan haisu shi tuma a yalwace duk inda kuke so duk abin da kuke so ku ci abin duniya za ka ci ba a yalwace yake ba komin arzikinka akwai wani abin da kake so sai a tashi neman abin duk gaba ɗaya a rasa gida dama ana kashi daga wata ƙasa ne kun ba ka ba ko kun ba lokacin shi ba ne sai ka samu abin ma allah ya mallaka ba ka cika a cikin firigo wata rana ka samu kanka cikin wani ɗan tsamki da matsala sai ka ji an yi awa ce ta dole mai zaki zaki ba za ka ci ba kai kuma ka zo ka cika kayan zaki a gurin abu na ko kai kuma kana so ka rayu a sake wani awon a ce to duk wani mai ɗan tsamu tsamu ma saboda akwai walsa akwai diabetes ka gani ka zo ka sa an aje maka nama soyayye da dahe da biya to nama ma karkaci saboda kana da wannan cutar da ake ce mata menene good go me ina ba da sani wanda ake ta karkaci nama sai Allah ya hore maka abin kana iya sayan komai kace amma sai ana mace kuma in kana so ka rayu dole ka bari kuma wallahi ba rayuwa zakai dan cika kwanakan ne dai zakai da yan sati tukar da watannin da shekaru lokacin ya dole nan kowa ya maka tsaye wallahi sai ka tafi wallahi sai ka tafi sai ka tafi ya kulla ummatin ajal kowane mutum yana lokacin da Allah ya tsara mushi zai yi idan wai ya zo Allah ba zai taba jinkirta maka ba ko da jinkirta wani ido dan kana da diabetes baka shan zaki a ce ai ya kiyaye zaki a kyale shi dan kana da ulcer baka cin yaji sai a ce a kyale shi tunda ya kiyaye rayu a'a wallahi in lokaci ya kawai tafiya zakai wallahi kowa ya matsayi ai shi yasa wani na zawa likita yana mashi magani da ya zo da likita ka ce sai ya mutu ya shiru ce ka amma likita ya yi garaje ya gane shi da yake bada maganin cuta ma a warke kuma ya bari hata kama sai mutu a gani da kulla ummatin ajar aka ce ka zauna kai da matarka wa kula min ha ragadan haisu shi ituma ku ci a cikin aljanna a yarwace duk abin da kuke so shaidan yana ji aka yi wannan umarnin ga annabi adam amma sai aka ce wala ta karba hadhihi shajara sai aka nuna mashi wata itaciya kwara ɗaya tak a cikin itacen aljanna ko ka san itacen aljanna dubu ne ba ai sai mun je Allah sa mu je in ka bari aka baka labari ka dai wallahi ka shiga uku Allah kai mu aljanna itaciya ɗaya aka ce mishi wala ta karba hadhihi shajara kai da matarka kada kusanci wani ita ba ma ku ci ba kada ba kusance ta shedan yace an gama ba dai an hada sa abu ɗaya ba an kare shi ya samu kofa tuntuni ba ta kuna minar zalimi wallahi kuna cin wani itace za ku kasance daga cikin azalimi shaidan da ya ji an hana su abu daya ya ce to duk dubarar da zai yi sai ya samu ya umarni su annabi adam ya koma aljanna da shi da matan suke ta holewa suna ta shakatawa suna ta morewa suna jin daɗi iblis laratun alaihi ya shiga nan ya fita nan ya kutsa nan sai da ya kokari ya kurɗin shigo aljanna annabi adam ya mace fasan adam rabahu annabi adam ya manci ya saba wa ubangiji shi kuma ya sha wahala mancewa yi shi yasa dan adam mai mantuwa ne ko kai waye Allah sai kai mantuwa saboda mun gaje ta nemi tun daga annabi adam yayin da baka mantuwa ina za a samu matsala kaji yanda wani zai bata maka rai wani lokacin ka ji kaman zuciyarka za ta fita hankalin ka ya tashi amma in ka mance kai mi ka samu lafiya ina ya kale ka ban mantuwa aya ko matsala wani naka zai mutu gaji abinci ma baka iya ci ya huta daga ranka ko komai baka so to in ba mantuwa ya ai kai ma zaka mutu ne amma sai ka manci ya ganka har kana walwala kana dariya har kana tabawa saboda mi mantuwar ashe tana da amfani ga dan adam tana da shi sa Allah yake bai mutum uzuri annabi adama mantawa yayi da wannan iblis kin shine yake mai sujada shine ya cize yatsa shi ne ya ɗauki alkawali gaban Allah ya ce zan fatattaka shi shi da zuriyar shi gaba ɗaya Allah ya ce aka ware da ya ce to illa ibadaka minhum al-mukhlasina sai dai ku bayan ki daga cikinsu wanda suka zama masu ikilasi amma wallahi na gama da su Allah ta tafal haka wal haka aqul ka ji ka sa hannu in kwa suka kuskura suka bi kalla amla amna jahannama minka kai zan cika wutar jahannama da kai da dukkan waɗanda suka bi ka daga cikin su gaba daya annabi adam yana ji akai wannan ta ubangiji tabaraka wa ta'ala tsakanin shi da bawa shi shedan yanzu shikenan فأذلهما الشيطان عنها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه Shaitan sai ya kokarin afka su zuwa ga cin wannan itace daya daya da aka hana su dan ya gusar da su daga halin da suke cikin na ni'ima zuwa ga halin talauci halin yalwa da arziki da cin daɗi ba yankewa zuwa gami sai kayo ce ne in ba haka ba mi ta ba shinkafa ta kare in baka dauki mataki ba gobe sai ka zo jiran abinci sai ka tara shiru ko ba haka ba eh mana ya gusar da su daga halin da suke ciki ka san yayi
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من matakin سوآتهما farko sai ya sa musu wasu wasi sai suka fara tambayar ka ko me yasa Allah ya ce kalmar wannan da ka ka har wasu wasi me yasa Allah ya hana kaza to ka samu sala oga ya saka gaba ta hanyar wasu wasi suna wasu wasi dama he da ka sanna na wasu wasin yayi karfi ya in banda halittar Allah da yadda Allah ya ga dama aljanna kam a ce ko bi ka tabbata kwara da me da tambaya me zaka yi da shi daya amma sai yazo ya cusa musu wasu wasu ke ta wai dan me Allah ya hana mutum wannan me yasa وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة yanzu sai ya zo da ya ga suna wasu wasu ya tambaye su wai zan tambaye ku annabi adam na kai da matar taka yanzu nan aljanna kumi kuna moriya kuna ce na ga kuka ce wani itaciyar me yasa ba ku ci ta wallahi mun ba mu sani ba Ya إلا ku sani ba.
أن تكونا ملكين أو تكونا من yanzu الخالدين shi kenan ya ce ma na hakuma rabu kuma na hazihi shadara barin gaya muku gaskiya ba komi ya sa ubangijin naku ya hana muku cin wani itaciya ba don kar ku samu matsayi da daraja irin na mala'iku kun ga mala'iku su sun dade kun ba mutuwa za su yi ba kun ga ku in ba ku ci ta ba ƙila ku mutu kun ga mala'iku suna bisa kujerar mulki ne ku in ba ku ci ta ba in ba sa ba kaga ba za ku samu mulki ba kun ba za ku dawo ba da shi ko ka sana da san rayuwa da san tazarce ko dole da ya samu mulki bai ya san sauka ha da zarce to san tazarce da shi yake kawo mi a zarce kuma haka ko aka yi وقاسمهما إني لكما لمن yanzu الناصحين sai ya rantse musu da ya ga sun ya cusa musu wasu wasi ko kuma ya musu magana kuma sai suka fara kallon juna ka gani ko sai bare Ka gani? sai ka rantsuwa da zatin Allah ya ce wa qasama huma sai ya rantse musu da zatin Allah isa duk wanda ya gina rantsuwa kan ƙarya to shaidani ne wa qasama huma sai ya rantse musu da girman Allah kuma ka san me yace yace ni la kuma wallahi nasiha ce nake muku ka ji mugu ko irin wannan sai hayi za a yin ta fa za a zo a sa ka gaba in kaza na rage ai Allah ma ya ce tashi in taya ka zamanin wannan in ka zauna baka komi ai kaza kaza kaza wai ba haka ya sana'a ba tashi in taya ka so a ce ka je ka yi shirka ku bukwa roƙon Allah bukwa neman tsari bukwa wane ne Allah ma ya ce tashi in taya ka amma ku- ba dole ku zana cikin musulma ba wani mutum ne yana da agida an yi an yi ya bari a yi shirka a gidan nashi a ka malamai irin wancan wanda ake cewa malamai shi tsubu ya kiya da yanzu sai aka wuta mishi da wani abu na idan dan shi ya kamar shi lafiya kuma ta sai a ce to ka yan kako shi yanzu ai abin da ake maka ma shi ne yake faɗawa a kansu ko kun gane wai shi in ya koshi yanzu abin da ake mishi kuma shi ne yake faɗawa la hawla wala quwwata to wannan kaga duk wanda ba ta tashi da irin wannan ce yace yana rantsuwa da Allah shi nasiha ce yake musu kaga fadallahu ba فدلاهما بغرور dalili da wannan rudin sai ya shigar da su yanzu kawai sai suka yi mi sai suka ciro wannan ganyen itace sai suka ɗanɗana فلما ذاقا الشجرة بدت لهما ai suna سوآتهما ɗanɗana wannan itaciyar duk tufafin da ke jikinsu ma sai ya bar su Ya sun saba ma Allah Tu- tufafin ai ni'ima ce ko ni'imar mi ni'imar aljanna ai ni'ima ba ta dawoma da saban Allah duk mutumin da ya gani cikin ni'ima kuma yana saban Allah wallahi Allah yana mai talala ne irin na ragon layi ne in ka san ragon layi mai kake mishi duk abin da yake so kake kame ko amma kana jiran wata rana idan ta zo zai wuce wallahi ba zai wuce ba to haka ta lalace Allah yake abuta ne inda kaga mutum yana cikin ni'ima yana zina yana ruwadi yana madugo yana cin riba yana wallahi ta lala Allah yake mishi akwai ranar kin dillaci tufafin ni'ima ne falan ma zaka yayin da suka dandana wannan itace da Allah ya hana badallawa ma sau'atuhuma sai tsirecin su ya bayyana sai ya kilkile da dariya gurin shi ya fara cika وطفقا يخصفان عليهما من ورق mutanen da a الجنة jikinsu akwai sutura kala-kala kasan a aljanna wanke dama sai ka sa sutura kala ɗari kuma kowace ta yi kyau amma yanzu kana sa riga uku ko hudu an kalle ka sai a ce ta wani ya samu matsala sai aka kafi shatiri idan ka sa hula biyu sai aka kai da sai gidan mahaukata aka kada takalmi biyu agogo biyu luleti biyu ka sami ka samu matsala ba amma aljanna ba haka bane komai in kin mallaka sai ga gurin shi ne wallahi kaga na maka sa complete dari kuma ko lahiya lau, ba nauyi ba ruwanka da tunanin sayan sabuni na wanki ba da wada damun a ciki wata afirka ya kasa fada alaima min warakil janna sai ga annabi adam da matar shi tsirara kowa ya kalli jikin shi ko tufafi tufafi da ke jikin su masu bar su niman Allah ba ta dawoma tare da sabon Allah a gurin bayan Allah na gari sai dai a gurin wanda Allah madaukakin sarki bai san su kaman kafirai Allah sai ta ƙara masa ni'imar ba irin na lakon layi ne akwai ranakin da lanci ce zarhum ya kuru wa ya tamatta'u wani hihimul laban Allah ya ce fa so ba ta alamur ku kyale su su ci su ji daɗi su ji daɗin rayuwarsu a da san za su yi mummunan sani ka san ko aka ce wallahi da san za ka sani ka san akwai matsala haka Allah ya ce wa kafirai yanzu sai ga su suna ɗauko itaciya na aljanna suna cirowa suna rufe ba san me tsare ce ba sai ran nan bakin mutumin da kake adawa da shi in kaga tsare ce shi ai shi kenan bukatar ka ta biya ko hankalinsa sai ya kwanta tun da ya ga sun shiga cikin halin tsiraici ya ce ɗaya kenan ya ce saura na biyu yanzu na biyu ma mai faru
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ubangiji ta ala sai ya kira annabi adam duka wala da huma sai ya ce ya adam ya hawa alam an hakuma an tilkum ban hana muku cin wannan itaciyar ba wai ban hana muku cin wannan itaciyar ba sai suka ce mi وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين sai suka ce ai ka ga wanda ya zo ya rantse mamu da zatinka ya ce ai in bu mu ci ba gashi gashi gashi Allah ya ce wa kulla kuma ban faɗa muku tun farko ba ban gaya muku ba shi shaidan kinnan a gare ku baki ne bayyananne kiyaya ba ba- gaban ka ba ya ce bai maka sojira akwai kiyayar tafi wannan yanzu kai ne ka kaddara misali misalin Allah ya fi kana tare da mutum ya walakanta ma'aifinka ya ci mutuncin ma'aifinka kuma a ganka ya zo na baka shawara kuma ka bi balle ya ci mutuncin ubangijin da ya halatta shi ya ce ya ce bai yi kuma ya yi kayayya ne saboda kai fa ya ce ba- saboda kai shi ya mance umarni ne Allah ya bashi inda yawa annabi Adamu sujada wa ya girmama Allah ya girmama amma saboda jahilcin shedan gashi da karatu basira ta taushe sai ki ganin in yaka kaman ya girmama annabi Adamu yau shi an halice shi da lakari da aka halice ni da wuta zama sujada da yayi sujada da Allah ya girmama ba annabi Adamu ya girmama ba idan Allah ya ce kai abu in kai kowaye kawa Allah ne kawa shi zai biya ka ba wannan wanda kawan ba tunda ba shi ne ce kai ba to shi bai fahimci wannan karatun ba basira ta toshi saboda son zuciya da girman kai duk mai girman kai ko mun karatun shi wallahi sai ka gan shi gaban jahili kuma haka ne ko mun malanta shi inda akwai girman kai za ka yi wani ko jahili ba zai yi ba kamar irin da shedan yayi kenan Allah ce ban faɗa muku ba inna shaytan la kuma adu mu'min shi shaytan a gare ku maki ne bayyanannen kiyayya yanzu tsireci ya bayyana ga su tufafinsu sun gudu sun bar su tufafinsu ma itacen aljanna suke karyar ganyen suna rufe tsare ci sun shiga matsala duk da haka sai Allah ya ce musu mi ibidu minha ibidu ba'd kulli ba'd adugo aka ce ku sauka daga aljanna aga matsala ta bi kenan yanzu da muna ta muna holewa daga shi an ce mu sabbo kullun kana tunani ya zan yin sai kwamfani sabo takamina ya zan kara shi yanzu an kara mana makaka zan sayo salula azama wannan wata shi hankali na gurin da gaya su ya gawa da ya wata salula mai jiga kaza shi ma ya zai yi gasa tafakur alfahari a tsakaninmu ya wani ya gina gida ya zanyi wani ya sai mota ya zan nima in siya wani ya sabon mota haka dai kawai matsala gashi nan guri kana ta yi sai ka shafa ka jika cikin kabari mala'ika ce tashi sun binne ka sun tafi me ka zo da shi ya fara ba tambayi ko ka amsa ko ka ce a baka sani ba kuma ka sha dukan siya yanzu ga annabi adam nan Allah madaukakin sarki yayi ikonsa cikin kaddarawarsa wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'dun adu ku sauka daga aljanna ya adam tunda kun saba mani ku je can duniya ku rayu sashen ku kuna kiyayya da juna wa lakum fil ardi mustaqarrun rayuwarku a ban kasa kuna da damar tabbatuwa ku zauna ku yi ‘yan kwanakai da watanni da shekarun da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ku yi wa mata'un kuma za ku samu ɗan abin morewa ilahin har zuwa lokacin da Allah zai karɓi rayuwarku Allah ya ƙaddara kowa gwargwadon yadda zai rayu a duniya ba yadda za a yi kauce wannan ƙaddarawa da Allah ya maka in za ka ji daɗi za ka ji daɗi in Allah bai ƙaddara ma jin daɗi ba to wallahi ka haƙura ka bi Allah kawai ka samu aljanna in ka ce sai ka ji daɗi ko da ƙarfin tsiya wallahi za ka sha wahala kuma ka mutu ka sha duka tsiya amma in ka haƙura da abin da Allah ya baka da matsayin da Allah ya barka kai riko da asbab Allah sai ya kawo maka abin da ya kaddara ma a cikin sauki in ka ce ba za ka haƙura ba kullum kana cikin bala'i da masifa yau ka diba duk waɗanda suke samun dukiya ta hanyar haram ba su da kwanciyar hankali in a ma'aikata ne kullum yana zuwa gurin malaman zubu shi dai kal asiri ya toro shi dai kana sauke shi daga wannan gurin ya sani cewa inda ba a sauka kuma ba za ku kujera ba da ya ga wani ya mishi wani kallo ma sai ce kujerar shi yake so shi ma sai ya kai sunan hijab an gasa shi a lankari kai ta tara dukiya ba kwanci hankali har mutuwa ta same ka ko kuma a ƙarshe hawan jini kawo kullum ɗan kuɗin da ya rage maka kullum kana hanyar tunuzi da faransa kuɗin ya ƙare kuma a kawo ka gawa daga can abin ne ka shi kenan kuma ka je ka fuskanci allah ka yi bayani amma wallahi in dai halatta kake samu kullum kana cikin nutsuwa da kwantar hankali ba ka tsoron a turo halsiya ko ba haka ba ba ka tsoron a yi bincike yadda ba ka tsoron bincike a nan duniya haka ba za ka yi tsoron bincike a cikin kabari ba ba ka tsoron bincike ranar tashin alkiyama saboda ka tsaya akan gaskiya amma kamar yadda mara gaskiya ke yana tsoron a turo yan bincike haka cikin kabari za a turo min yan bincike yana cikin firkita da tsoro haka ranar tashin alkiyama Allah ya tabbatar da daga daga maka imani da aiki da gaskiya abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh